ونستعينه ونستغفره ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا يمتنا شاهد قوة المحرم hijirar annabi Muhammad sallallahu Alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida wanda ya yi daidai da ashirin da ɗaya ga watan bakwai miladiya ta dubu biyu da ashirin da hudu kamar yadda muka saba haɗuwa a wannan majalisi mai albarka na Mus'ab bin Umair da ke cikin wannan unguwa ta hausawa zuwa a cikin birnin kano domin ci gaba da karatu a cikin wato wannan littafi na fatuhu rabbul bariya ashirin da wata? miladiya ashirin da ko? to afuwan ashirin da wato ashirin ga watan bakwai miladiya ta dubu biyu da ashirin da dubu biyu da ashirin da hudu to kamar yadda darasinmu na ƙarshe na tarbiyyatul aulad fi dawil kitabi wa sunna wanda muka gama shi satin da ya ya wuce to mun ce za mu ɗanyi kamar tariyar baya akan wannan littafi wanda shi muka fara gamawa fatuhu rabbil bariya bi adillati al-izya fi fiqh al-malikiyya wannan littafi ne wanda babban malamin mu professor Muhammad Mansur Sokoto hafizahullahu ta'ala ya rubuta to bisa ka'ida wannan littafi dai in mun fahimci yadda tsarin tafiyar muna iya cewa mun gama da karanta wannan littafin sai ɗan abin da ba a rasa ba wanda shi kuma kamar darasi ne guda ɗaya wanda muka ce za mu barwa shi babban malamin namu in Allah ta'ala ya ba shi ikon shigowa garin ya yi mana alkawarin zai ziyarce mu kuma da izinin Allah zai ƙarasa wannan darasi guda da ya rage da kansa to har zuwa yanzu dai Allah maɗaukakin sarki bai kaddara samun dama da shi malam ba don zuwa wajen gabatar da wannan darasi na ƙarshe shi yasa na ba rasa a darasi na nawa zan ce wannan littafin domin idan muka ce na san neman yi darasi ɗari da wani abu to yanzu in muka ce mun farman da farkon littafin to darasi na ɗaya za mu ce kuma muna da darasi na ɗaya a baya. To. Kun je a ce masa wato darasi na ɗaya ba. Tunda mun yi darasi na ɗaya a. To ina ganin in muka ɗauke shi a haka kila wanda ba sa tare da mu wanda suke bin mu daga nesa kila za su dan fahimta mun dawo farkon littafin saboda lokacin da muka fara karanta littafin iziya din mun kudurce a zuciyarmu cewa za mu dinga bin sharhin da shi wannan a ɗaya daga cikin manyan malaman mu yayi a wannan littafi mai suna fatuwar rabbil bariya to amma a daidai lokacin da muka fara karatun shi littafin iziya din gaskiya kusan ina iya cewa kamar ni kaɗai nake da kwafin littafin sai daga baya wasu suka ɗan samu pdf ɗinsa sai kuma daga bisani allah ta'ala ya yassare wa wasu aka samu wata hanya da littafin ya ɗan samu a hannun wasu cikin ɗalibai wannan ya sa lokacin da muka fara karatun sai ya zamana in muna karatun kawai sai dai a saurara da kunne ba littafi a hannun masu sauraro wanda wannan din sai zama na ina karatu za ga ku matanin ne a hannunku in na karanta gaba ɗaya kila sai in karanta wajen shafi ɗaya ko shafi ɗaya da wani abu wanda ku ba kwa ganin wannan karatu wannan ya tilasta min kawai mu tsatsallake wannan muƙaddimar da sauran abubuwa sun da babu shi a hannunku mu shiga cikin gundarin darasin kuma shi ma muka farko-farko daga baya ne ma muka ɗauki sharhin sosai ka'in da na'in muka ɗauke shi babu tsallake amma da farko kawai mun ɗan dinga tsintsintar wasu abubuwa da muke ganin za su taimaka wajen fito da ma'anar a shi littafin muqaddimatul iziya din kawai sai muka karanta to shi sa sai nake ganin tunda mun sauke shi wancan littafin na tarbiyatul aulad watakila in muka dawo farkon wannan littafi tun da yanzu Allah ya yassare shi a hannun wasu daga cikinku sai mu ɗauka babu tsallaken kamar yadda muka saba karanta kowane littafi min gilafin ila gilafin abinda muka ɗan tsallake ɗin sai mu sake riskar da shi in ya so su masu sauraro da kuma kallonmu daga nesa su san daga ina muke ina kuma za mu ɗora kar mutum ya ji karatun ya ji shi gashi dai na farko ne amma kuma ya san littafin an gama shi to wannan shine abin da ya bayi zuwa ga mu sake dawowa mu ɗauki wannan wuraren da muke ganin na farkon littafin dama a farko ne wanda insha Allah muke so mu karanta su da Allah maɗaukakin sarki ya ƙaddara mun samu halartar malam ma da wuri kuma ƙila mun samu sabon kwafi na littafin don shi kansa malam da muka yi magana da shi ya yi maganar cewa ai bayan ma ya yi wannan littafi da nake labarta masa cewa ai mun kammala littafin har mun karanta wajen darasi ɗari da wani abu ya ce to ku kuma har gane shan ya yi daɗin littafin ya ɗan yi mana abin nan haka ya yi mana addu'o'i da sauransu to sai yake ce ai ya ma ɗan yi ƙare-ƙare a littafin ya ƙara wajen shafi ɗari biyu da saba'in a kan wannan to kaga yanzu inda sabon bugu zai bugo ma to da bukatar ba mu sake maimaita karatun amma ya ce kusan galibi wannan ƙare-ƙaren ya shafi abin da ya shafi tsahara ne da sallah a iya wannan babukan guda biyu tsarki da sallah ya ce ya ƙara faɗaɗa littafin ya ƙara wajen shafi ɗari biyu da wajen saba'in to kaga kenan in sabon bugu ya fito ƙila mu gan shi da wasu karatuttukan masu tarin yawa da babu shi a nan to sai dai ɗayan biyu ko dai mun Allah ya sa an wani malamin ya karanta shi sai mu sake ji gaba ɗaya daga farko ko kuma mu din ko mu sake maimaita shi a nan ko kuma a wani gurin daban mu sake maimaita dan mu sake kwasar daɗin da muka sake kwa muka kwasa a farko insha Allah muna fatan haka amma dai har yanzu dai gaskiya a iya sani na ban ba sabon bugun bai fito ba to insha Allah dai wannan shine a takaice na yi wannan bayanin ne gaskiya musamman tun da satin da ya wuce da masu ɗalibai sun san mun yi wannan bayanin na yi ne saboda masu kallon mu da sauraron mu daga nesa don su ji yadda al'amarin yake to littafin farkonsa wato wasu baitoci ne guda uku da malam ya buɗe littafin da su kuma waɗannan baitoci ɗin na alhafiz al'imam al-hafiz abu abdullah al'umaidi shi ne wanda ya yi waɗannan baitocin guda uku wanda malam ya kawo mana a shafi na biyar na wannan littafin da aka zan karanta su da aka wannan wato shi ne kamar wato muƙaddima ba a cikin wannan littafin ko yanzu ka ji can farkon karatun da muka yi kaga mun yi muƙaddima a to yanzu ga ba ɗinta insha Allah قال الإمام الحافظ أبو عبد الله الهميدي رحمه الله تعالى كتاب الله عز وجل قولي وما صحت به الآثار ديني وما اتفق الجميع عليه بدءا وعودا فهو حق فهو عن حق مبين فدع ما صد عن هذه وخذها تكن منها على علم يقيني الحافظ أبو عبد الله الهميدي يكتا كتاب الله لكاف الله عز وجل من جرمى تتوفك على القرآن قولي شيني زنشينا شيني عقيدة wato in ka ji na yi magana game da addini to na ɗauko wannan maganar ne daga alƙur'ani wa ma sahat bihil athar abinda hadisai suka inganta da shi dini wannan shine addini na alhafiz al-humayr yana cewa in kana so ka san menene zance na game da addini sannan menene addinin nawa gaba daya shine alqur'ani da sunna wa mattafaqa al-jami'u alai bada'an wa audan fa huwa al-haqqul mubin yake cewa mattafaqa al-jami' abinda kuma dukkaninsu suka tattaru a kansa alkur'ani ya zo da shi sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ta zo da shi shine wa mattafaqal jami'u alai abinda dukkaninsu da alkur'ani da sunna suka haɗu a kai bada'an a farkon farawa wa audan da kuma wajen dawowa wa huwa alhaqqin to wannan magana ko wannan abinda alkur'ani da hadisi suka haɗu a kai ko kuma wa mattafaqal jami'u abu na uku yake so ya kawo cikin usulu a cikin usul ya kawo mana alkur'ani ya kawo mana sunna sai cewa mattafaqal jami sai kuma abinda dukkanin malaman musulunci suka haɗu alaihi akai kaga ijma'i kenan kaga mun samu wani tushe na uku cikin tuwasu da ake karɓar addini alkur'ani sunna da kuma ijma'i sai cewa mattafaqal jami'u abinda dukkanin malaman musulunci suka haɗu alaihi akai bada'an tun can farko wa audan da kuma wajen komawa dawowa fahuwa an haƙƙin to wannan shine a gaskiya mubini kuma gaskiyar mabayyaniya fada ma sadda an habi wai ka yi watsi da duk abin da ya toshe ya kare an habi ya ce kar abu waɗannan tuwasun alƙur'ani sunna ijma'i wa khuzha ka yi riƙo da alƙur'ani ka yi riƙo da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam inda ba a samu alkur'ani ya yi magana a kai ba a samu sunna ba to kai riko da ijma'i ta kun min ha to za ka kasance min ha daga riko da waɗannan ala ilmin yaƙini za ka kasance kana da yaƙini bisa ga iliminka kana da ilimin yaƙini wannan mana ya kawo wannan a farkon shafin to a shafi na bakwai sai kawo wato muƙaddima ko muƙaddama da addoktor muhammadu sani umar musa wato professor muhammadu muhammadu sani umar rijiyar yabo kenan ya yi wa littafin mukaddima to yanzu mukaddima ta su ita ce abu na gaba bayan wayancan baitukan to wannan kamar za mu ji shi kuma abinda ɗaya daga cikin manyan malaman mu Dr. Sani shi ma yayi wa wannan littafi na mukaddima yace taqdimu ad-doktor Muhammad Sani Umar Musa wannan gabatarwa ce ta ad-doktor Muhammad Sani Umar Musa yace alhamdulillahi rabbil alamin dukkanin yabo da godiya sun tabbata ga Allah Ubangijin halittu, wassalatu wassalamu ala asharafil mursalin yace tsira da amincin Allah su tabbata ga mafi ɗaukakar manzanni, nabiyuna Muhammadin annabinmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi da iyalan gidansa wa sahabihi da sahabbansa ajma'i da baki ɗaya, wa man sara ala darbihi ila yawmiddin da duk wanda ya tafi a kan tafarki irin nasu har zuwa ranar sakamako addarbu ita ce kullu ɗariƙin yu'addi ila zahiril balad duk wata hanya wadda za ta riskar da kai za ta kai ka zuwa ga zahirin gari wato cikin gari wannan ita ake kira da addar ko kuma asikatul wasi'a wasi' asikatul wasi' ma'ana hanya mai yalwa mai faɗi ita ake kira da darb to sai ce wa man sara ala darbihi da duk wanda ya tafi akan faffadar hanyar waɗannan magabata ila yawmiddin har zuwa ranar tashin alkiyama amma ba'adu malai yace bayan haka fa inna min ahammi ma surifat al-inayatu ilai yana daga mafi muhimmancin abinda ya kamata kulawa ta karkata zuwa gare shi إن من أهم ما صرفت العناية إليه daga mafi mahimmancin abin da kulawar jama'a ya kamata ta karkata zuwa gare shi wa uqidatil azimatu alai a ƙulla himma akan wannan abu a tafaqquha fid din shine fahimtar addini ma'ana fahimtar addini tana daga cikin in ka tattara abubuwa mafiya mahimmanci abubuwa mahimmai in ka tattara abubuwa mahimmai to abin da ya fi mahimmanci ya kamata a ba shi kulawa a kudurci niyya a yi ɗamara don a ga an samu wannan abin shine a tafakkuha dini fahimtar addini wa ma'arifata shari'atin la da kuma sanin shari'ar Allah allati anzalaha fi kitabihi wanda ya saukar a cikin littafinsa wa bayyanaha nabiyuhul karim annabinsa mai karamci ya bayyana ta fi sunnatihi a sunnarsa wa istakhrajaha al-ulama malamai suka dinga fitar da wannan ainihin wato shari'a allabina yastanbitunaha wanda suka dinga istinbatin wannan shari'a din min masabir hal mawthuqa daga wa'annan tu daga wannan tushe al mawthuqa amintaccen tushe wa mawarida da kuma magangara al mu'tamada wanda ita ce abar dogara fa auda'uha kutubahu suka adana ta a cikin littattafansu warasa ilahum al-muqawwala da wato risala risala din su wadda take mai girma mai tsawo minha wal mukhtasara da kuma wadda take ba mai girma ba wato takaitacciya abinda malam yake so ya gaya mana anan shine babu abin da ya kai muhimmanci da ya kamata a bashi kulawa a kuma ja ɗamara a kansa irin fahimtar addini wannan duk wani abu mai mahimmanci da kake tunani a wannan duniyar bai kai fahimtar addini mahimmanci ba na fata an gane sannan shari'an nan ita ce wanda Allah ya saukar ko addinin nan shine wanda Allah ta'ala ya saukar a cikin littafi alqur'ani kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam yayi bayani a cikin sunnarsa sannan malamai suka dinga istinbadi istinbadi suka ce shine istikhrajul ma'ani ad-daqiqa wato fito da wasu zurfafan ma'anoni minan nususi daga nusus nasusi na alqur'ani da sunna ba'da muhawala bayan mutum yayi kokari yayi kokarin yin muhawala to sai kaga ya fito da wani ainihin wato hukunci daga alqur'ani ko daga sunna abinda malamai suka dinga yi kenan daga alkur'ani su istinbadi wani hukunci ko su istinbadi wani hukunci daga sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam daga waɗannan tuwa su amintattu alkur'ani da sunna da kuma madogara wadda take a bar wato da kuma madogara wadda take a bar dogaro suka adana mana wannan ilimi a cikin littafansu da kuma risala wato saƙonni da suka dinga rubutawa al-muqawwala masu tsawo masu yawa والمقتصرة لتكيتتو وانتشرت بين الأمة كما وأن لتتفين سكياتو أسكان الأمة وهذا من الناس القبول كما سكساب كرقوا دجوج متاني وأصبح عليها التعويل sai aka waye gari su ne madogara su ne ta'awil sai aka waye gari ya zama madogara alaiha tana kansu wa inna min ajalli man khadama hadha ad-din mafi girman wanda ya hidimta wa wannan addini wa nashara bainal adam sunnata sayyidil mursalin sannan ya yada sunnar shugaban manzanni a tsakanin talikai wasan bada min ha usulan wa ahkama ya dinga fitar da wasu wato asalai da wasu hukunce-hukunce wa adaban da ladubba wasu nukan da tsarin rayuwa imama darar hijira wanda yi wa sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam hidima ya yi wa addini hidima ya dinga tsamo hukunce-hukunce daga alkur'ani da sunna shine imamu darar hijira imam darin hijira shine malik ibn anas al-madani imam malik dan anas al-madani rahimahullah wanda ya rasu shekara ta 179 bayan hijira allazi hufiza anhu al-ilm wanda aka haddace ilimi mai tarin yawa daga gare shi wa ukhidha anhu al-hadith aka karbi hadisai masu tarin yawa ta hannunsa والمسائل الأصولية والفرعية aka kuma samu matsaloli daban-daban na asali da na reshe daga hannunsa wa a tana bi ilmihi darisun masu karantarwa suka ba da kulawa game da ilimin wannan bawan Allah Imam Malik wa rahila ilaihi alqasidun masu nufin ilimi suka dinga tasowa daga garuruwa daban-daban suna tahowa zuwa gare shi fasara lahu talamizun wannan babban imami imam dadin hijira imam malik sai kasance yana da ɗalibai masu yawa wa ashabun yana da sahabbai fi kulli makanin wa zamanin a kowane wuri a kowane zamani ya hatadura bi ilmihi wanda suke shiryuwa ta hanyar ilimin wannan malami wa yaslukuna manhajahu suke shiga tafarki irin nasa fadaraju ala dariqatihi suka hau matattakalar tafarkinsa filistidilal wajen kafa hujja da dalili wata da kuma rassanta wasu masail cikin matsaloli hatta urifu bihi ashaba har aka wayi gari aka san wa'annan sahabban imam malik ne wa zikiru lahu atba'a ake ambatan su a matsayin mabiya da imam malik ولم يكن هذا الإمام ولا غيره من أئمة المذاهب سيدي wannan babban limami imamu malik da shi da waninsa cikin manyan limaman mazhabobi babu wanda ya kasance a cikin su ya du'unan nasa yana kiran mutane ila tamassuki bi manhajihim zuwa ga yin ruku da manhajin su fil ijtihadi a ijtihadi babu wanda Imam Malik ba inda ya kira mutane yace su bi mazhabar Imam Malik haka Imam Shafi'i haka Imam Ahmad haka Imam Abu Hanifa wala ja'alu li anfusihim madhhaban khasan bal ma basu sanya wa kansu wata mazhaba ta musamman ba yad'una ilayhi da za su dinga kiran mutane zuwa ga wannan mazhaba din wa yulzimunahu atba'ahum ba su da wata mazhaba da suka lazumtawa mabiyansu lalle sai sun bi ta wa inna ma kanu yattabi'una fi dhalika manhaja man sabaqahum su karan kansu kawai sun kasance game da abin da ya shafi addinin nan to suna bin tsari da manhajin magabatansu min ulama ittabi'in daga malamai waɗanda suke tabi'ai al'afidina an sahabati rasulullahi sallallahu alaihi wasallam waɗanda su kuma suka karɓi karatunsu suka yi karatunsu daga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abinda kawai suka yi kenan abinda doktor yake so ya gaya mana anan imamu malik ba shi bane ya kirkiri wata mazhaba sunanta malikiya kuma ya dinga kiran mutane ya ce su zama yan malikiya haka sauran malaman shari'a ma imamu shafi imamu abu hanifa imamu ahmad kawai sun yayi gari suna bin tafarkin magabatansu tabi'ai su kuma tabi'an nan ka san almajirai ne na sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam su kuma sahabbai ba sai an yi bayani ba ɗalibai ne na annabi sallallahu alaihi wasallam thumma bada'at babratu ta mazhabi sannan sai kuma tunani na mazhabanci ya fara تظهر في المئة الثالثة يفار بينا الشيكرة تقري أكو في المئة الثالثة أتري تأكو أنا شكرة تقري أكو كلا إذ كان أهل المدينة domin su mutanen madina sun kasance ya atamiduna ala fatawa ibn umar sun kasance suna dogara ne akan fatawoyin ibn umar abdullahi dan umar mutanen madina suna yin wato suna dogaro ne da fatawoyin abdullahi dan umar wa ahlu makka su kuma mutanen makka ala fatawa bin abbas su kuma suna gina hukunci suna dogara ne da fatawoyin abdullahi dan abbas wa ahlu kufa su kuma mutanen kufa ala fatawa bin mas'ud su kuma suna wato dogara ne ala fatawa bin mas'ud akan fatawoyin abdullahi dan mas'ud wa in kana hada amran tabi'iyyan ko da yake wannan wani al'amari ne irin na dabi'a lam yakhruju min sunan al'ada wannan duk bai fita daga sunnoni irin na al'ada ba ina fata an gane in haula'i sadati domin waɗannan shugabannin kanu humul ladina qadu masiratal ilm su ne wanda suka kasance sun jagoranci tafiya irin ta ilimi fi hadhihi albilad a waɗannan garuruwa su suka yada ilimin annabi sallallahu alaihi wasallam shi abdullahi dan umar ya kasance a madina abdullahi dan abbas yana makka abdullahi bin mas'ud yana kufa su suka zamanto masu jagorantar wannan tafiyar da ilimin da suka samu daga annabi sallallahu alaihi wasallam zuwa wa'annan muhimman sassanni na duniya na fatan gane wa asasu biha madarisa suka kafa makarantu ولهم بها وبغيرها تلاميذ كثر ولهم بها a waɗannan wuraren da suka kafa makarantu suna da talamizul kufur ɗalibai masu yawa ba su da wabi gairiha wa lahum biha su a waɗannan wuraren wabi gairiha da wasu wuraren ma da baran ɗin ba suna da talamizul kufur ɗalibai masu ɗimbin yawa na shaƙuri na shirin ulumihim wanda su kuma ɗaliban suka nishaɗantu wajen yaɗa ilimin waɗannan manyan malamai wa bafi ma'arifihim da kuma baza sanin waɗannan malamai illa anna hada qad yu'addu awwal darsin li asl at-madhhab bil madahib illa sai dai kawai kace anna hada wannan qad yu'addu za a iya kidaya shi za a iya kirga shi awwalu garsin a matsayin farkon da shi li asali tamazhabi na tushe na mazhabanci ko ainihin tamazhabi bil mazahib wato ruko da wata mazhaba cikin mazhabobi an gane ko ma'ana ɗaliban waɗannan manyan malamai su suka shiga cikin sasanni suka kakkafa makarantu suna yaɗa ilimin da suka samu daga ainihin wato malamansu to wannan kana iya cewa shine farkon ɗan dashe da aka samu na asalin mazhabanci ko riko da wata mazhaba cikin mazhabobi lakin ma yajibu an yu'rab abin da ya wajaba a sani anna tamadhhaba bi madhhabin mu'ayyanin ruko da wata mazhaba ayyadan ya kace kai dan mazhaba kaza ne laysa min usulid din wa qawaidihi baya daga cikin asali na addini baya daga cikin ka'idojin addinin musulunci alwajibatu alal muslimin wanda ya zama wajibi akan musulmi a ce lalle sai ka riko da wata mazhaba lalle sai ka zama ko dan malikiya ko dan shafi'iya ko dan hanbaliya ko dan ainihin wato hanabila wa inna man ladhi yajibu abinda kawai yake wa zama an yuttaba'a abin huwa kitabullahi wa sunnatu rasulih sallallahu alaihi wasallam wannan shine abin da ya zama ba ka da zabi wajibi ne ka bi alkur'ani wajibi ne ka bi sunnar annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa inna ma a'immatul mazahib wa'annan manyan malamai na mazhabobi kawai mufassiruna su ma fa ba su ne masu al'amarin ba su ma masu fassara ne lima warada game da abin da ya zo ya gangaro fil aslai ne daga waɗannan asalai guda biyu alkur'ani da sunna imam malik ba wani ilimi yake kira zuwa gare shi ba da ya saba da alkur'ani da sunna da aka ce malikiya ba ana nufin malikiya ita ma wani sos ne na samun shari'a kamar yadda alkur'ani da sunna suka zama wuraren da ake karɓar shari'a malikiya ma haka hanafiya haka ambaliya ba haka bane su kansu waɗannan malaman suna ƙoƙarin su fassara maka alkur'ani suna ƙoƙarin su fassara maka sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam mustanbituna suna ƙoƙarin yin istinbati minhuma daga alƙur'ani da sunna suna ƙoƙarin yin istinbati su fitar da abin da suka zurfafa bincike suka tsaro ma'anarsa to sai su fito maka da shi tashilan linnasi don sauƙaƙa wa mutane mimman lam yastabi'ul fahma minhuma daga irin mutanen da su ba za su iya fahimta kai tsaye daga alƙur'ani da sunna ba irin yadda waɗannan malaman suka fahimta to akwai mutane da yawa wanda su ba za su iya wannan fahimtar su karanta aya alkur'ani su san ma'anarta da fassararta su san abin da ta kunsa har su iya fitar da wani hukunci daga cikin ta ba kowa yake da irin wannan ba mutum ya ɗauki hadisin annabi ya karanta sannan ya nutsa ciki ya ga tawaid ya fito da ma yustafa bi minhu abin da za a iya koya a cikin wannan hadisin wannan sai dai malamai to abinda waɗannan suka dinga in hadisi ya zo ya tabbata suka fassara ma sai su ce to kuma ga abinda hadisi yake koyarwa ga ayar alkur'ani sun fassara maka ka fahimta sai a ce to ga abinda za a iya yin istinbadi a tsamo na hukunci a cikin wannan ainihin wato aya sun yi haka ne don su sauƙaƙa wa mutanen da su ba za su iya yin haka ba fallabi yuqallidu malikan kenan wanda yake yin takalidanci da imam malik yake koyi da imam malik inna ma yuqallidu fil haqiqati ma fahimahu al-imam malik to a haƙiƙanin gaskiya ba imam malik yake bi ba yana bin abinda imam malik ya fahimta min nusus warida daga nassosin da suka zo fil kitabi was sunna daga alqur'ani da sunna an fahimta da aka aka ce wani yana ta kalidanci da imam malik to a haƙiƙanin gaskiya yana ta kalidanci yana koyi da abinda imam malik ya fahimto daga alkur'ani da sunna فالتقليد إنما يجري في الأمور الشرعية الاجتهادية في خمسة أشياء التي حصرها القرافي يكتوى شي تقليدنتي إنما يجري ينا بدانا لكوي في الأمور الشرعية أتكون الأمر نشريعة الاجتهادية وين ذكر الاجتهادي fi khamsati ashiya to ta kalidanci yana shiga cikin abubuwa guda biyar allati hasaraha al-qarafi wanda al-imam al-qarafi ya takaita su a cikin littafin sa al-ihkam fi tamyiz al-fatawa an al-ahkam a shafi na 100 da ainihin wato 92 zuwa shafi na 194 in ka koma cikin wannan littafin al-ihkam fi tamyizil fatawa an al-ahkam na al-imam al-qarafi za ga wannan abubuwan guda biyar wanda yace duk wanda zai yi koyi da wani limami cikin limaman shari'a to ya yi koyi da shi ne a cikin waɗannan abubuwan guda biyar wanda dama na ijtihadi ne ijtihadiyya ne wa nisbatul madhhab al-maliki ila al-imam malik to me yasa ake jingina mazhabar imam malik zuwa ga malik imam malik din me yasa ake cewa mazhabar malikiya shine malik yake cewa wa nisbatul madhhab al-maliki jingina mazhabar malikiya ila al-imam malik zuwa ga imam malik rahimahullah lam yakun bi ma'ana ba yana nufin anna kulla ma fil madhhabi duk abin da ka gani a cikin mazhabar malikiya a qawaluhu zantutukan imam malik bane ba haka ake nufi wa fatawihi ba duk abin da ke cikin mazhaban malikiya ba ne fatawoyin imam malik wastin baɗuhu kar ka ɗauka duk abin da ke cikin mazhaban malikiya imam malik ne istinbadin wannan hukuncin ba duka ba ne kama ya tawa habal ba'adu kamar yadda wasu suke fahimta kuskure akan haka sun ɗauka haka ce malikiya to duk abin da ka ji an faɗa a malikiya daga imam malik ne duk fatawar da ka ji daga malikiya to ana nufin fatawar imam malik kenan duk zancen da malikiya ta faɗa kamar zancen imam malik ne wa inna ma summiyal mazhab bismihi an ambaci sunan mazhabar ne da sunansa wa nusiba ilayhi an jingina mazhabar ne zuwa gare shi li kawril usuli wal mabadi'il kulliyya allati tata'allaqu bi tara'iqil istidlaliyya التي تستخرج بها الآكام التفصيلية من أدلتها الإجمالية أو التي ترجع إلى هجية أنواع من الأدلة يراها هجة في إثبات الأحكام والتي لا يراها هجة وإن رآها غيره كذلك وبهذا المعنى صحت نسبة المذهب إليه سيكتشوا وإنما سمي المذهب باسمه أبن ليس أكيد أنبت مذهب مالكية بسنة إمام مالك ونسب إليه كما أكيد جنجنا مذهب رجوع دريشي لكون الأصول سبيد أصول دل والمبادئ الكلية بقائدوجي كلية التي تتعلق بالطرائق الاستدلالية وإن سكة علاقة دهنيين كف هجة التي تستخرج بها الأحكام التفصيلية وندتن وتطرائق الاستدلالية إما تنال أشي كتب الأحكام التفصيلية وتهكنتو كنتنا بلا بلا min adillatiha ijmaliya daga kuma dalilai waɗanda suke dunkulallu awullati tarji'u ila hujjiyatin anwa'in ko kuma wanda take komawa zuwa ga yin hujja da wani nau'i min adillati na dalilai yaraha hujjatan wanda shi imam malik yake ganin sa a matsayin hujja fi isbatil ahkam wajen tabbatar da hukunce hukunce wallati la yaraha hujjatan da waɗanda baya ganin su a matsayin hujja wa irra'a gairuhu kadalika ko da wani sa yana ganin su kamar hujja ne shi a wurin sa ba hujja bane to tunda yana da wayannan usul da wannan qawaid din kuma ana bin wannan usul da qawaid din nasa to shi sa sai ake jingina mazhabin kamar ma nasa ne ake jingina mazhabin zuwa gare shi wa bi hadha ma'ana kenan in fahimci wannan ma'anar sahat nisbatu madhhabi ilayhi ashe ya inganta a jingina mazhabar zuwa gare shi domin su dukkan wanda suke da alaka da mazhabar suna tafiya ne akan alqawaid na shi imam malik da kuma ainihin wato abin nan wato abin da yake ganin hujja su ma suna ganin sa a matsayin hujja abin da baya ganin sa hujja su ma ko da wani sa yana ganin sa hujja to shi ba tafiya akan wani abu su kuma sai suke tafiya akan haka to kaga shine sai ake jingina mazhabin Imam Malik zuwa gare shi wa saha an yu'adda fuqaha hadha al-mazhab alai kuma zai iya inganta wato yu'addu al-lissafa fuqaha hadha al-mazhab al-lissafa faqihan wannan mazhabar alaihi akan Imam Malik a ce duk ɗalibansa ne ko almajiransa ne ko sahabbansa ne ma annahum qad yuwafiqunahu duk da cewa fa suna yin suna muwafaqa da Imam Malik a wasu fatawoyi wa qad yukhalifuna kuma sukan saba masa duk da cewa suna ana jingina su zuwa ga Imam Malik to amma wani lokaci suna yin daidai a fatawa wani lokaci suna yin daidai a fahimta da Imam Malik wani lokaci kuma suna saba wa ala hada akan haka yumkinul qawla zai iya yiwa a ce bi annal murada bi mazhabihi in aka ce abinda ake nufi da mazhabar imam malik ma qalahu huwa wa ashabuhu ana nufin abinda imam malik ya faɗa da shi da sahabbansa ala ɗariƙati akan irin hanyarsa da yake bi wajen tabbatar da hukunci ko kore hukunci ko istinbadi wannan zai iya inganta ka ce haka ka ce wannan za ka ce mazhabar imam malik ka ce to ana nufin ra'ayoyi da fatoyin imam malik da almajiransa wa nusiba ilayhi mazhaban li kaunihi yajri ala qawa'idihi wa nusiba ilayhi kuma za a iya jinginawa zuwa gare shi mazhaban a matsayin mazhabinsa likaunihi saboda kasantuwarsa ya jiri shi mazhabin yana tafiya ne ala qawaidi akan ka'idojin Imam Malik wa aslihi da usul na Imam Malik allazi buni alaihi mazhabu wanda akan wannan qawaid din da usul din aka gina mazhabinsa wa laysa al-murad ma dhahaba ilayhi wa hada da ka aka ce malikiya ba ana nufin abinda Imam Malik ya tafi akan su shi kadai ba duna gairihi banda wani sanin ahli mazhabi daga cikin almajiran da suke cikin mazhabinsa da aka za ka ce malikiya malikiya ta ce kaza to ana nufin ra'ayin imam malik da kuma ra'ayin almajiransa fatawar imam malik fatawar almajiransa amma idan imam malik yana da wata fatawa daban almajiransa suna da wata fatawa daban to in ka zo sai dai ka ce imam malik shi ga ra'ayinsa sannan almajiransa ga ra'ayinsu ba za ka ce ra'ayin malikiya kaza ba tunda imam malik ra'ayinsa daban a wannan matsalar almajiransa ra'ayinsu daban a inda za a ce malikiya sun ce kaza ko malikiya ra'ayinta kaza ne a inda imam malik ra'ayinsa ya daidai da waɗannan sahabban nasa kuna fahimta a koma cikin hashiyatul adwi alal kharshi ala muktasar khalil a mujallabi na ɗaya shafi na talatin da biyar والأحكام الفقهية التي وقع إجماع الأمة عليها وكنتم كنت إرم نفقه وند إجماع معلمين الأمة المسلمين سكا سكا هذا أكي لاستنادها سبيد مدوغرا ونن كنتم كنت إلى الكتاب والسنة زوى القرآن والسنة لا تختص بمذهب دون الآخر wannan kuma ba sa takaituwa da wani mazhabi ban da wani mazhabi ana abin da yake so malam ya ce hukunce-hukuncen fiƙin wanda aka ce al'umma ta yi ijimai a kansu saboda hukunce-hukunce ne da suna da madogara da alƙur'ani da sunna to wannan shi ne hukuncin kowace mazhaba bai keɓanci wata mazhaba banda wata mazhaba in da ce wannan hukuncin fiƙidiyya malamai sun ijimai a kansa saboda yana da madogara da alƙur'ani da sunna to shi ne ra'ayin kowace mazhaba cikin mazhabobi ba malikiya kaɗai ba ba shafi'iya kaɗai ba ba hanabila ko ainihin wato hanafiya ba wa inna ma hiya sunnatun madiyatun lil muslimina jami'a wannan kawai sunna ce wadda madiyatun ta riga ta shuɗe lil muslimina jami'an ga musulmi baki da falajiti hada fiha wannan mas'ala babu wani ijtihadi a cikin ta wala ta mazhaba babu mazhabanci wala ta qalida babu ta qalidanci fala yuqalu mazhabu malikin abinda ga dalili ya tabbata a Qur'ani ga dalili ya tabbata a sunna game da wannan hukuncin to ba za a ce wannan mazhabar Imam Malik bace wa Shafi'i ko a ce mazhabar Imam Shafi'i illa fi ma yaqtasu bihi sai ya faɗi a cikin mas'alar da Imam Malik shi kadai yake banta da ita ko Imam Shafi'i shi kadai yake banta da ita a cikin sauran mazhabobi to a nan ne za a ce wannan shine mazhabar Imam Malik ko mazhabin Imam Shafi'i لأنه ظاهر اللفظ في الإضافة والاختصاص domin wannan shine zahirin lafazin in an jingina kuma an kefance to anan shine inda aka jingina hukuncin zuwa ga cewa wannan shi kadai ne imam malik ya tafi akan kaza ko malikiya ne kadai suke da ra'ayin kaza to za a iya cewa ra'ayin malikiya ke wannan ka koma cikin alkarafi a shafi na 195 da hudu wa qad khadama immatul وعلماء كثيرون المذهب المالكي lalle manya-manyan wato a'imma jagorori da manyan malamai masu tarin yawa sun yi hidima matuƙa ga wannan mazhaba ta imam malik bi mu'allafatin jalilatin da wato wallafa-wallafa masu tarin yawa masu girma intasharat wanda wallafa-wallafan sun yaɗo wa za'at sun bazo baina atba'ihim tsakanin mabiyansu wa talamizihim da wa talamizihim da kuma almajiransu wa qad hallatil madar wato wa qad wa qad hallatil madrasatul malikiyya haqiqa wato makarantar malikiyya wato wa qad hallatil madrasatul malikiyyatu bi misra bi ri'asati ibn al-qasim markazal qiyadati bainal madaris al-malikiyya wato hakika makarantar malikiya ta riga ta sauka a kasar misra a ƙarƙashin jagorancin ibn al-qasim zaka dinga jin kana wa'annan suna daga cikin turakun malikiya ibn al-qasim in dai malikiya ne zaka dinga jin ana maganar ibn al-qasim ya ce ibn al-qasim ya ce to su ne waɗanda suka kafa malikiyanci a ƙasar misra markazul qiyada ta zama wata cibiya ta jagoranci bainal madarisin malikiya tsakanin makarantu na malikiya fahiya fil haqiqati a haƙiƙanin gaskiya wannan makaranta wato a aljuz'u salik ita ce bishiya maɗaukakiya min shajaratul mazhab daga bishiyoyin wannan mazhaba ta malikiya wa ala sama'ati min alqasim bisa ga karbuwar da ibn al-qasim ya samu wa ma qaddamahu da irin abin da ya gabatar fil mudawwanati a cikin littafin nan na mudawwana min ara'i malikin na ra'ayoyi da fatawoyin imam malik wa ara'ihi huwa da ra'ayoyinsa shi karan kansa ibn al-qasim ash-shakhsiyatu wannan wata wato sifa ce i'tamadatul madarisul malikiyyah kullaha wanda wato makarantun malikiya suka dogara a kai gaba ɗayansu ka koma ka duba maganar muhammad ibrahim ali wato a istilahul mazhab inda malikiya shafi na saba'in wato siyaƙin rahila a tarihiyya in an koro tafiya irin ta tarihi min mazhabin maliki game da wannan mazhaba ta malikiya najiduhu yadkhulu marhalatar haram wa shekuka to za mu samu cewa wannan mazhabi ne ya dukulu wanda yana shiga marhalatul haram wato mataki na tsufa wa shekuka da dattijantaka wa qasura bi himamal muntasibina ilai duk da cewa himmar wanda ake jingina su zuwa ga wannan mazhabin ta ta karanta mutum ka dinga jin yana samu ɗan malikiya ne an yi mazhabin malikiya ne sai doktor yake cewa hakika himmar masu jingina kansu zuwa ga wannan mazhabi ta karanta al-intisar bisa ga takaituwarsu ala tarjih bisa ga abin da yake mafi wato abin da aka rinjayar fil aqwali mazhabiyya a zantuttuka irin na wannan mazhabi din wannan kali amma taqaddama da kuma ɗaukowa daga wanda suka gabata min ulama'il mazhabi faqat daga malaman mazhabar kawai wan sarafa ba'dhum ila sharh kutubil mutaqaddimin wasu ma daga cikin masu nasarta kansu zuwa ga mazhaban malikiya wasu su sun karkata zuwa ga bibiyar sharhohi na littattafan magabata wata fahimha da fahimtar wannan shuruhun sharhohin sun maktisari sannan su kokarin takaita su wata barau fi babu laktisar suka dinga rige-rige a cikin wannan babi na somari ma'ana takaita manyan littattafai na wannan mazhabi na malikiya hatta sarafi ba'dul ahya har ma littattafan suka zama a wasu lokuta lughuzan la yufham sai ka dinga jin kana karanta littafi a malikiya wata magana da baka fahimta yanzu ba ka samu ƙwararren da ya iya karanta muktasar ba ka je kana karanta muktasar za ka ji ba ka gane ainihin littafin babba ne yana da abin nan aka dinga wato samari ɗinsa aka dinga matse shi aka dinga matse shi har ma sai ka ga matsewar ta kai ta yadda ana karanta sai ka dinga wata magana ake ba ka gane an fahimta ko shi ne abin da malam yake faɗa ma'ana su wa'ancan manyan malaman sun faɗaɗa abu sun kawo masail da yawa amma saboda karancin himmar masu nasarta kansu zuwa ga wannan mazhabi na malikiya sai suka dinga karanta sharhohin da aka yi wa wa'annan littafai suka dinga somani ɗinsu ana tsukewa ana tsukewa har ma aka kai wani mataki da wasu littafan in ana karanta sai ka dinga jin su lokacin la yaqamu wasu maganganu ne da ba a fahimta walau li arifin bil lughati ko ga masanin larabci sai ya karanta wasu wuraren ya bai gane ba illa bi shari sai ya hada da shari wala yuqamu shar'u ahyanan kai shi kansa sharri sai ka karanta wani sharri shi ma a wani lokacin sai ga ba gane ba illa bil hawashi sai ka kuma komawa can ƙasa ka karanta hashiya an gane ko illa bil hawashi kai wani lokaci ma wa hawashil hawashi shi kansa ka karanta ka karanta mata gundarin karatun baka gane ba ka karanta sharhin kaga har yanzu baka fahimta ba ka karanta hashiya ita ma baka gane ba ita ma hashiyar wani yayi mata hashiya ka kuma karanta ta ina ba an gane wa jarradu al-fiqha an al-adillati tafsiliya sai aka wayi gari wa'annan sharhohin da aka dinga yi da wa'annan hawashi din sai aka tsiraita shi ainihin fiqhun daga dalilansa a tafsiliya na daga alkur'ani da sunna allati yi bi makamatul asasi wal qawaid wal qa'ida li bina'ihi wanda wa'annan adillatu tafsiliya din sune sakamakon tushen da kuma ka'idar da aka gina wannan mazhabi akai na fatan gani wannan duk magana ce wadda doktor Allah ya saka masa da alkhairi shine ke ta kokarin yin bayani game da wato shi kansa mazhabin na malikiya don mu ƙara fahimtar su da faɗi an ce lokaci ya insha Allah ina ganin wannan magana ta doktor za mu ɗora a kanta insha Allah sati mai zuwa har mu kai ƙarshen ta sannan sai kuma mu shiga gaba ta gaba abinda muka karanta ya zama daidai Allah ta'ala ya ba mu lada kuskuren da muka yi ko tuntuɓan harshe Allah madaukakin sarki ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk